بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المسلك الثالث المناسبة إلى محل الحكم وصف الناس قد ناسب الإسحار من من التمري المذهب المقلع محل الخبر نعم اسمان ما ناسب ما الشرع المشق تبر نسا وغيره بنس لم يبقى ما نسي اعتباره ما نسي إعتباره اعتباره ينقسم إلى مؤثر وما يلائم ما عينه في عين حكم يعتبر مؤثر مؤثر كالزان كالزان فجلدوا فاجلدوه كثر كثر
نعم، ما عينه في جنس حكم يعتبر وعكسه والجنس في الجنس يكار ملائم
كسيب كسيب ذات ذات الصغر الصغر للعربي جبرها قد استقر على النكاح علة الولسدر في المال بالنكاح علة تقر عينه بالإجماع معتبر معتبر نعم يكون معتبر معتبر نعم في جنسها وسال جمع فيها نار
نعم بمدر مسقطة يسر السفر وجنسها وفي في عين عين جمع جمع مؤتبر
نعم نعم المسلك الثالث matsalaki wato mahaɗa dalili na hudu yadda ake ain- ana iya gane illa a gane illa cewa wannan illa ce- illa ce wadda za a iya yin hukunci tare da ita na'am in tabbatar da cewa dai koyaushe ita illa ita ce take za dalilin ta sa za a yi hukunci to illar ya za a iya gane illa in ta zo a cikin illa a cikin nasi ne mun faɗa matsalaki na farko shine za a iya gane ta da nasi ya zama a nassin da aka faɗa a kuma nassin ne aka bayyana illa din Mm.
a nassin da aka bayyana hukunci a nassin ne kuma aka bayyana illa din a kuma wanda yake ba nassi ne yake bayyanawa ba mun faɗa shine ijma'i ne yake bayyana shi shine masalaki na biyu to masalaki na uku kuma wato dalili da ake gane illa shine almunasaba almunasaba shine munasaba wato dangane ne da dangance shi ne a tsakaninsa da illa din da hukuncin ya zama an samu munasaba tsakaninsu yurawa halul hukumi yura ana ganin sa mahal yura waskun ana ganin sifa nasa ba wadda ta zama ta nisarci ta dangane wannan abin ta zama mahallal hukumi na'am sai ana ganin da ita ce mahallin nan na hukunci na'am ya zama sifar na'ibi kenan ko na'am
ko wannan wasu din ya zama shi ne na'ibi fa'ali kenan ko mahallal hukumi din sai ya zama sifar na'ibi kenan na'am yura waskun waskun nasa ba mahallal hukumi ana ganin sifa wadda ta zama ta nasa hannunsa da abin sai ta zama ita ce bigiran nan na hukunci na'am na'am kadina kadina sabal iskaru man alhamri na'am tsari ya yi munasaba da hana wannan na giya na'am an ce giya abin da yasa aka ce haramun ce saboda mai saboda illa tana sanya maye to wannan illar da aka ce an sanya ta zama ta yi daidai da wannan hukuncin saboda mai almuzhibal akala domin shi ita giya ɗin nan idan an sha tana tafi da hankali ne wanda shi kuma hankali mahallal mahallal hairi na'am
ne na alaƙaƙa ko ya zama badali ne nasu ko mahallal shi hankalin nan kuma bugire ne mahallal a hairi bugire ne na alheri ko dama duk wani alheri duk wani abu da mutum zai yi ai hankali shine daga nan ne da hankali zai bashi cewa ya kamata ya kaza ya kamata ya kaza ita giya idan an sha tana tafi da wannan hankali to ai a ce a yi hukunci da cewa duk mutumin da ya sha giyan nan a ce haramun ce wannan giyar in ko mutum ya sha ma za a yi masa wani hukunci ai ya dace da abin da aka masa ai. ya zo da abin da yake gashi nan ya zo ya bayyana kurukuru ya bayyana illar wannan abin abin da za a ga lokaci cewa a ce iskari yanzu da aka faɗa aka ce ya dace shine illa ta hana shan giya ai ya dace an samu ransa ba tsakanin sa saboda me saboda shi iskarin nan yana tafi da hankali tunda ko yana tafi da hankali to ya kamata ba lallai a ce an hana sha shi domin shari'a tana dubo wasu abubuwa akalla wajen ko guda shida waɗanda kowace irin shari'a ba ma shari'a musulunci ba har shari'un baya tana dubo wannan abubuwa waɗanda duk abin da aka ce zai taɓa wa mutum hankali ko zai taɓa wa mutum mutunci ko zai taɓa wa mutum dukiya duk waɗannan abubuwa dai da sauransu ana dubo waɗannan abubuwa shi yasa giya kaga ta hana shari'a ta hana mutum ya saci kayan wani domin ya saci kayan wani kaga wannan murmi wannan ya je kita shari'a ta hana cewa mutum ka masa kazafi domin ka masa kazafi ka ce masa ɗan zina ne kaga alfarmar su je na kita shari'a zai ta nan haji saboda wannan domin shari'a ta hana abin da duk zai bata hankali duk abin da zai bata hankali shari'a ta hana shi da dai wa'annan abubuwan shari'a ta hana kuma mutum ya je ya zubar da maniyarsa a wajen da zai je ya haifi ya'ya wanda suke ba na halal ba shi sa ta hana kuma to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda shari'a ta hana kuma ta yi doka ba ma shari'a mu tun ma kafin shari'a mu abubuwan da suke baya ma duk suna kula da waɗannan abubuwan abubuwan da wajen guda shida wanda shari'a take duba to duk waɗannan abubuwan kowanne daga ciki kaga hankali ana kiyaye maka dan kada ka je kai wani abu wanda hankalinka zai tafi to shi sa shari'a ce ta hana ka tace ba ba za ka yi wannan abu to kaga akwai munasaba tsakanin su imani to shi abin da yake munasabu din nan wanda ya dace da shari'a din nan kashi biyu ne akwai munasabar shar'o itabara akwai abin da shari'a ta yi izininsa na san a nasi nasi ne kurukuru ya zai bayyana cewa lalle abin nan ba a yi shi ba kamar da abubuwan nan misali da muka lissafa kowane daga ciki ai za ka cewa shari'a ta hana mutum ya yi zina domin kada ya yi a wajen banza inda bai halatta ba shari'a ta hana mutum shi sa ta cewa idan mutum ya zina za a masa zina shari'a ta hana mutum kada ya je ya ɗauki kayan wani domin keta alfarmarsa ce kaga ta ce za a yanke masa wani shari'a ta hana cewa mutum kada ya ɓata hankalin shi sa aka ce mutum ya ɓata hankalinsa in ya je ya sha giya za a masa haƙi duk dai wannan abubuwa ka ganin su ne kurukuru shari'a ta har ajiye cewa wannan abubuwan in aka yi su kada a yi kaza menene kuwa illar an yi za a samu illa kaza shine waɗannan abubuwan da muka faɗa ga nan ne ta bayyana wannan abubuwan ghairuhu wannan sa kuwa nasin lam shi ko bai tabbata ne da nasi a malaman da suka duba ne suka ce ai yin hakan zai bayi zuwa kaza saboda haka suna ganin cewa wannan abu bai kamata a yi ba amma ba nasi ne kurukuru zai hana wannan abu ya bayyana shi wannan munasabar ta tsakanin da shari'a
ma nussa ma nussa itibaruhu abinda yake a an nasanci itibaruhu idan nasa wato abinda kama kashi biyu maka ce ko na farko shine man shar'u itibara nasa abinda shari'a ta yake izinin sa a nan to shi wannan shi zai magana shine abinda shari'a take izinin sa nasi yake izinin sa shari'a take izinin sa ta anasi ya ga zuwa mu'assiru wa ma ilahi ba su kai da la'ilu akwai wani abin da yake ma'asiru ne kamar yanzu misali magana da muka magana na zancen giya nan nan ya zaga giya idan mutum ya sha za ta mai za ta tasiri a kan hankalinsa to ka ga wannan abin ma'asiru ne domin abu ne wanda yake zai tasiri a kan wani abu to akwai irin wannan wanda cewa nasi ne ya bayyana kuma da ya bayyana din ya bayyana illar wata illar kuma an hangi cewa eh illar mai tasiri ce a wajen mutum
kuma yulayin da akwai kuma abin da yake dacewa ya da shi shi ba kurkuru ne ya bayyana ba haka ba a'a ya dace da ya dace da illa ta dace da hukuncin ne kawai eh
ma ainihu ba shine ba shine mu'assirun ba ma ainihu fi ainihu gurin yutabar abinda ainihinsa ya zama da cewa ana izininsa a cikin ainihin na hukunci
mu'assir shi a kira mu'assir duk abin da cewa wannan abin idan akwai shi shikenan sai hukunci ya tabbata amma idan babu shi shikenan hukunci sai zama hukunci ba baya nan to shi a kira mu'assir domin ya zama ainihin sa ya yana izinin sa a cikin ainihin hukunci nan ina misali kazani ne wanda ya zina an ce azani to azani wajani fujil bi kullu wahid minhum ma asjal ko na'am to kaga yanzu magana da aka magana cewa mai zina ko muzina mace ko muzina mai muzina ci namiji ko muzina ci mace ko musu burala to zancen wannan yanzu abin da aka magana kaga ai zinan nan da aka tabbatar a shi ta za a yi mutumin nan burala da babu zinan nan ba ai ba wanda zai wa mutum burala ko to shine abin da ainihin sa ne ya tabbata a cikin ainihin hukunci in akwai shi ainihin sa to ainihin hukunci sai ya tabbata daga zarar ainihin hukunci baya nan shi kenan shi ba ya tabbata ba ana cewa mutumin nan ba zina ba ko da da zargin sa aka ko kuma aka zo aka faɗa aka ce to ku zo ku tabbatar da cewa ya zina nan aka zo aka shaida ba sai ka shaida ga yanda ya zina a shikenan kake zara ne sai ka ga shikenan idan ya tabbata ne an samu ainihin illa din sai ainihin hukunci ya tabbata daga zarar ainihin hukunci ba ainihin illa ba nan shike na ainihin hukunci sai ta
na'am fajludu shine kaza da fajludu a dai amma wanda ya zina aka ce a masa bulala na'am kafir na'am wannan ya yi yawa akwai irin wannan hukuncin masu yawa a cikin shari'a za su su bayyana cewa abin nan mu'asirin daga zarar babu shi to shi kenan ba wannan hukuncin da za a ce za a yi shi kenan ya rufe wannan suna nan da yawa a ba za su lissafa ba a cikin shari'a ma ainihu fi jinsu hukumin duka ba kuma akwai wannan na biyunsa wannan mun yi magana ne akan zancen mu'asiru ba mun ce akwai mula'imu ko da mula'imun shi da ila'imun shi za mu magana shi shi mula'imun nan ya kasu kashi uku akwai ma ainihu fi jinsu hukumin yi utabar akwai abin da ake izinin ainihinsa ana izininsa a cikin jinsin hukunci ainihin abin wato ita illa ɗin ainihinta ana duba ta ne a cikin jinsin hukunci a kan an ce jinsin hukunci ba hukunci ne musu ille ba ɗaya kenan hukunce hukunce da dama wanda suka haɗu suka zama su ne jinsin hukunci amma ana izinin wannan illar ba ɗaya a cikin su na'am wa aksuhu akwai akasi kuma shi kuma abin shi kuma jinsi ne na illar shi kuma ake itibaran shi kuma fi ainihin hukumi kenan shine ma jinsu yi uta bari shi kuma fi ainihin hukumi shi shine abin shine na biyu kenan abin da jinsin illar ko sifar ita ce ana izinanta a cikin nan na ainihin hukuncin shi kuma shine na biyu kenan
na'am wal jinsu bil jinsi haka nan akwai jinsi faro da ake tabbatar da shi bil jinsi a cikin jinsi kuma abinda kuma yau jinsin illa ne ya tabbata a cikin jinsin hukunci kuma kaga uku kenan ko yawa akwai ainihin jinsi ainihin hukunci kai ainihin illa kai a cikin jinsin hukunci akwai jinsin illa a cikin ainihin hukunci sannan akwai kuma jinsin illa a cikin jinsin hukunci su ne guda uku waɗannan waɗannan guda uku su a kira mula'imun shine labarin shine mula'imu wannan wannan guda uku kowane daga ciki reshe ne na mula'imu ma'ana mula'imu ya kasa kashi uku kenan kasa yi min ina misali shine zai fara da wanda ma ainihu fi jinsu hukumin yi mata barke nan abinda ainihin illa kwaya ɗaya aka tabbatar da ita a cikin jinsi na hukunci ina misali yace kaman bazawara na za ce shiga ma aboci ya kuruciya na mai hanabi wa ma abu hanifa jabaru ha kadista tilan saka sai sakar ya tabbata alal nikahi ya hamsa aure imam abu hanifa yace wanda kuma wannan shine hukunci ma mu na malikiya yawancin shine mashhuri a mazhaban malikiya zai dai akwai wani kauna ita budurwa idan yanzu misali ba a mata aure ba an ce ubanta yana da ikon yin jabar a kanta ya mata tilas ya aure da ita ba to idan ya zama da cewa ta je ta yi aure da sai auren nan sai ta dawo aka ta zama da zaura gida to a nan wajen uba ba shi da wani ikon yin jabar a kanta saboda ta zama da zaura ne da yau kuma sai ta zama yau budurwa ce ta tafi tana karama aka aurar da ita ta tafi ta je gidan auren kuma dai ta dawo kuma haila yau tana karama da ita kuma yana ya hukuncin ta shi ma ma abu hanifa ya ce hukuncin ta ta ɗauke ta kawai kamar hukuncin karamar yarinya ce kawai dacen lokacin na wace auren nan ba kawai to dama dai me ake yi itibari a itibarin abin da ake yi hankalinta yanzu har kai hankalin wanda za ta iya lura da kanta misali ya isa yanzu da dukiya aka bata za ta iya kula da dukiyar nan ta duk waɗannan abubuwan su za a duba to yanzu ba bambanci a yi da ta tafi gidan aure ta je can da ta dawo wanda ta dawo a matsayin yarinya ne a duk wannan abin ba bambanci a kai sai shi a wajen zai faɗa yake so kawai sai a ɗauke ta a matsayin cewa duk shi ma uba idan ta dawo ɗin zai iya mata jabar da ha a wannan lokaci.
na illatul wula yace illar aure illar walici na asigar ai kuruciya ne filmali filmali ko a cikin dukiya ita illar walitaka karamin yaro abin da za a ce yaro yana zama mahajuri ko wawa yana zama mahajuri ai abin da yasa aka ce yaron nan ya zama mahajuri ba don wani dalili bane saboda ne saboda illa saboda saboda karanta ne ruciya ce shi yasa aka ce yaron nan mahajuri ne shi a masa hajaro hana shi ba zai ba zai iya mu'amala da duk wani abin da yake nasa nasa bane wanda shi za a gana to tunda yarinyar nan da ta je auren nan ba wai magana zancen cewa a'a budurci don cewa wai zawarcin da ake magana ba shi ne hana ba a'a dama zawarcin saboda ya fitar da ita ne daga halin ƙuruciya ya mai ita babba shi za a ke ganin cewa yanzu ba za a mata saboda to idan ta fita na karama sai ta dawo har ya yi karancin ne mutum da haka ne a sha'anin dukiya kuma can mun faɗa mun ce dama can tana karama ba zai yiwa a bata dukiyarta ba domin an san za ta iya ɓata ta tun da wannan abin din shi ne yasa aka ce ta zama lalle sai walin ya kula da ita a bangaren dukiya to wannan abin ma gashi nan tukaru a illatun sai ta zama illa ce tukaru da ake tabbatar da ita fin nikaya a wajen aure ba a wajen aure ma yanzu tun da can ko ba aure ake ba yarinyar nan saboda karama ce ita ba za ka iya bata dukiyar da zai ce mu'amala ita saboda karanta to yanzu ma idan ta zo yarinyar nan ta je kai mata aure tana karama ta dawo tana karama barza ta zama babu ba ita ma sai a iya mata jabar ta to da duk abin da ake gudu dai karanta san akwai karanta can ma akwai karanta ba izinar kudurcin ko yauwa ba yauwa ba shi ake magana ba kawai ana magana zancen karanta kawai ake magana yauwa shi ne kawai zancen magana wannan ɗin shi ne wanda shi ne shi ne kaga an ka duba shi jinsin a hakamun duk yana magana zancen karanta karanta yake magana ko yawa kuma illar kuma ita kuma ana maganar shine illatul walicin shine ake magana sa illa shine illar ake magana kaga ainihu kenan fi jinsin ko
na ainihu to ainihin bil ijma'i a cikin ijma'i mota mota ba abin izina ne fi jinsiha a cikin jinsiha shi ainihin kuruciya din nan ayan ka dube shi ana izinin sa fi jinsiha a cikin duk jinsin da muka zo muka faɗa na wani saka din nan bil ijma'i da da ijma'i duk magana inda muka ce a wani sakan nan ko wani da yau wani kai da wilayan nan duk gaba ɗayan su kowanne ana izinin mai ana izinin kuruciya a ciki
na'am wannan shi ne kashi na farko kenan wanda na mula'imu kenan wasani na biyu kuma jam'un shine wanda yake ma jinsu kenan fi ainihin hukumi kenan ko wanda abinda jinsin sa ya tabbata a cikin ainihin hukunci shine jam'u farawa bil halari a cikin halin zaman gida lima darin saboda ruwa mashakkatan wannan mashakkatan kenan zai zama an ce mashakkatan zama bukulin bilajili kenan mashakkatan da ajin mashakkatan to ta iya zama haka idan mashakatan ne tafiya ne lime misalin safar misalin da na tafiya kuma zama mashakatun wahala ce a wannan mashakatun ce wahala ce misalin safar misalin nan tafiya ya zama shi mutu da ne ko to in ya zama haka mashakatan don wahala ne misalin safar misalin tafiya a halin tafiya mun ce idan mutum ya tafiya ai ya halatta zai iya tara tsakanin sallolin nan guda biyu ko ko ya jami'i suri idan kamar da aka faɗa can a can masu bidiyo suka faɗa a kuma na jami'in suka biyo ma da wa'an suka halatta za a iya yi ko jami'in ta yi da aka ce za a halatta a wajen aka ce za a iya yi ko ta sallah za a da asafin ka tara ta kafin lokacin ko kuma ka tara ta wajen lokacin lokacin la'asafin ko kuma ka tara tsakiya ka yi azahar a ƙarshen wakatun ta la'asar a farkon wakatun da ka haɗa kai shi ne jami'i su to duk wannan jami'in da muka ci za mu yi ai ana magana mai cewa saboda tafiya akwai wahala ne shi ka aka ce da ai wannan ko to idan yanzu misali mutumin da yake zaune a gida sai ya zama da cewa ana ganin yanzu idan ya zo ya magarba ya tafi gida saboda ana ruwan sama zai ba shi wahala wajen ya kuma dawowa masallaci ya kuma zuwa kuma ya sallar isha bayan ga ruwa ga shafi ga waye ga waye shi ma sai aka ce to shikenan shi ma bara a iya san shi akan wannan sai aka ce shi ma bara a bar shi ya hada tsakanin magarba da ishan nan duk da cewa a zaman gida yake shi ne yake magana cewa tarawa a cikin zaman gida duk madarar saboda ruwan wannan an yi shi ne mashakatan dan wahala ne misalin safar misalin tafiya jinsu ha kaga jinsin ta fi aina jam'in yi uta ba kaga jinsin ta ita jinsin wahalan nan ai mu ta barin abin kiza ne fi aina jam'in a cikin ainin jam'i da aka ce za a yi shi ainin jam'i din da aka ce za a tarawa amma inda aka dubi cewa can akwai wahala nan ma ita ma wahala ita aka duba shi za aka ce shi yau jinsin illa shi za aka ce bar a yi wannan abu nan eh shi za aka ce to bar a yi hukunci iri ɗaya duk gaba ɗaya kowa sai ya wannan ita jinsin wahalar nake son magana jinsin wahalar cewa waccan akwai wahala wannan ma akwai wahala a jinsin wahala ne ko to ai wannan abin shi aka izina da shi a cikin ainihin cewa a yi jam'i da wanda ainihin ɗaya jam'i kuma shi ne hukunci ai yawwa kaga ya zama da cewa jinsin illa kenan an tara shi a cikin ainihin hukunci kenan eh alhamdulillah